أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci mun sake zama a cikin wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation a wannan yini na Lahadi wanda yake hudu ko uku ga watan Jumada Sani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1442 muna kuma 17 ga watan ɗaya shekara ta 2021 mun zauna ci gaba da karanta littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ربط مرقعي الشيخ محمد نصر الدين الألباني wancan satin ya gama mana bayani akan addu'o'i da azkar da ake bayan an ɗago daga ruku'u da kuma ƙarurrukan da suka tabbata ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wannan kai tsaye in an gama ruku'u an ɗago an yi addu'o'i an yi azkar abin da rage ita ce tafiya sujada sai malam yace as-sujud sujada kuma kana sallallahu alaihi wa sallama yukabbiru manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana kabbara wa yahwi sajidan ya tafi zuwa ga sujada yana kikowa ne zuwa ga sujada wa amara bidhalika al-musi'a salatahu yayi umarni ga shi wannan dai mutumin da ya muna na sallar shi ya yi haka ɗin idan ya ɗago daga ruku'u ya yi addu'a to ya umarce shi cewa ya kifa zuwa sujada yake ce da hilatatin musalatun li ahadin minan nasi hatta dash dash dash ya kula duka waɗannan maganganun da muka yi ta faɗa ta baya har gurin da zai sai sami Allahu liman hamidahu ya ɗago daga ruku'u hatta in ya ɗago daga ruku'u imamu abu dawud da hakim su suka rawato hadisin wa sahahahu al-hakim wa wafaqahu az-zahabi yace yastawi qa'iman an an dago daga ruku'un har sai an daidaita a tsaye kuma ya kul sannan mutum ya ce Allahu akbar Allahu akbar ma'ana an ka dago daga ruku'u sai ka daidaita a tsaye sannan kai kabbara kuma yasjud sannan kuma sai ya sujada hatta taqma inna mafasiluhu har sai gaban shi sun natsu a cikin wannan sujadar sannan sallarsa za ta cika yanzu malam ya ɗauko wannan hadisin ne don ya karanta mana in an ƙare karatu an yi ruku'u an ɗago an yi azkar an daidaita sai kuma a yi kabbara a tafi sujada in an yi sujada ba a samun sallah ta cika har sai gabbai sun samu nutsuwa a cikin wannan sujada ɗin hatta ta tsuma inna mafafilu wa kana idza arada an yasjuda manzo Allah ya kasance idan yana son yin sujada kabbara yana kabbara wa yujafi yadayhi an jambaihi yana nesanta hannayen shi a jikin hakarkarin shi ma'ana lokacin da zai tafi sujada baya matse hannunsa a jikin hakarkarin sa yana buɗe hannunsa jikin hakarkarin shi kuma yasjudu sannan yayi sujada din wani yana nuna maka cewa ayyukan sallah ana so a samu nutsuwa da rahin matsewa da makalkale jiki da haka idan zai kabbara baya tafiya hannunsa a matse ko ya matse shi jikin karkare shi manzo Allah yana sakin hannunsa ya huda sannan ya tafi zuwa sujada kuma yasjud sai yayi sujada din sai ma da yace al-khurur ila sujud ala al-yadaini na wa kana ahyanan to ta fita anawa na'am wane bani ko wa kana ahyanan yarfa'u yadayhi idha wa wa wa kana ahyanan wani lokacin yarfa'u yadayhi yana daga hannayen shi idan sajada idan zai sujada mana lokacin tafiya sujada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana daga hannu in ba manta ba tambayar da muka ansa shine kabbarar harama tafiya ruku'u dagowa daga ruku'u wannan kowace sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga mata hannu amma banda nan sauran guraren duk a hayanan zamu tadda mun tadda a hayanan ta farko wani lokacin idan zai tafi sujada bayan ya kare azkar na bayan ruku'u Allahu akbar sai ya daga hannu wani lokacin kuma ba zai daga hannu ba kawai tafiya zai yi zuwa wannan sujada da da ka daga hannu tafiya sujada wannan zabi ne na lokaci zuwa lokaci sai alkurur ila sujud faduwa zuwa sujada alal yadaini akan hannaye guda biyu tafiya sujada ana so hannaye guda biyu sune za su fara zuwa ƙasa din ya rawaito mun hadisin ibnu khuzaima wa darqutni yace wa kana yad'u yadayhi alal ardi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sanya hannayen shi alal ardi a ƙasa ƙablar kubataihi tafin goyin shi tafiya sujada kenan mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fara ajewa a ƙasa hannaye ko hannaye suke fara zuwa ƙasa ƙablar kubataihi kafin guyoyin shi su je ƙasa wa kana ya'muru bi dhalik yana umarni da yin hakan fa yaqul manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, "Idan sajada ahadukum idan ɗayanku ya yi sujada ko zai zai sujada, fala ya buruk kama ya burukul ba'ir, kar ya gurfana irin yadda raƙumi ke gurfana. Ma'ana tafiya sujada ka katta yi daidai da zaman raƙumi, fala ya buruk kama ya burukul ba'ir, wali ya ba ya daihi ƙabla rukubataihi ya ɗora hannayen shi kafin gwiwoyin shi haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi umarni. So na ɗauko wani bawan Allah ga hinan ya kwatanta yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kwatanta tafiyar raƙumi ɗin. mafi ɗinka ba shi da kyau har gara na da nan yana ku na shi wannan zai kwatanta mana yadda raƙumin ne a aikace ke tafiya zuwa ruku'u sai mu kwatanta shi mu kuma da ya muke tafiya ruku'u ya zama to an yi dace da abin da shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karantar da to amma da haka Allah ya so ni na gudun wayata kamar wafi din zai fi ta karfi kuma sai ya zama to kamar network din nawa ya fi wafi din karfi to haka Allah ya so wa kana ya amuru bi zalik manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana umarni ya amuru bi zalika fa yaqul idza sajada ahadukum idan ɗayan ku yayi sujada fala yabruk kada ya durkusa ko ya zauna kama yabrukul ba'ir kama yadda rakumi ke durkusawa wal yada yadayhi qabla rukubatayhi ya sanya hannayen shi kafin kafafuwan shi da haka abin da ya fi dacewa a sunnar ruku'u shine mutum ya ajiye hannaye kafin kafafuwan shi da haka hannu zai je sannan gwiwoyi su je su da Allah ya sa bidiyon ya yi filayin za mu tadda cewa abinda rakumin yake yi wannan hannun nasa na gaba ko kafafuwansa na gaba kamar yadda kuma suka sani shine yake fara kwanciya sai sun zauna a ƙasa sannan kuma sai bayansa ya taho sai ya zauna wannan ita ce ne ita ce kwanciyar rakumi fala ya buruk kama ya burukul ba'iru to sai malamai suka kalla nan ne inda muhallin sabaninsu ya zo shi ɗan adam idan ka kalli ɗan adam in na tsaya tsaye na durkusa me a gaba hannaye ne ko so idan na zo a tsaye in na meka hannaye na nan za ga su ne a gaba amma raƙumi shi kuma sai Allah ya masa halittarsa daban idan ya tsaya maka a tsaye kafarsa ce a gaba hannunsa a baya haka raƙumi yake wannan ya sa malamai suka yi saɓani da haka idan zai fara zama wannan na gaban su ne yake fara mekawa su zauna mai kenan ya zaunar na? yau kuma kun saɓa ko? e idan ya fara meka wannan na gaban ya zauna to ƙafarsa ya fara zaunarwa sannan kuma sai sauran jikinsa sai zo ya zauna sai malamai suka yi saɓani wasu malamai suka kalla tun da gaba ce ta zauna to hannunsa ne ya fara zama da haka wanda ya fara ajiye hannunsa shine ya zama irin na rakumi wasu kuma suka kalli ya halittar raƙumin suke in ka kalli ƙoƙon gwiwa to za ka gana raƙumi a gabe yake da haka wannan abin da yake gabar ƙafa ce abin da yake bayan sahi ne yake ɗaukan siffa ta hannu a jikin dabbobi da haka to tun da ƙafa yake fara ajiya manzan Allah ce kar a irin wannan zama ɗin to kada ka fara ajiye ƙafarka kaga kenan shi a raƙumi inda hannu ake so da hannu ne zai fara zama don haka to sai zaman to sunna mutum ya fara ajiye hannun shi sannan gwiwansu su sauka wannan shine abin da ya dace a tafiya ruku'u a tafiya sujada Allah ya samu dace wa kana yaqulu innal yadaini tasjudani hannaye guda biyu sukan yi sujada kama yasjudul wajhu irin yadda fuska ke sujada wa idza wada'a ahadukum wajhahu idan ɗayan ku ya sanya fuskar shi ƙasa falyaba yadaihi to ya sanna ya sanya hannayen shi ma'ana in ka aje fuskar ka da niyyar sujada to ka aje hannunka da niyyar sujada dole ne a sujada in fuska ta taba kasa to hannu ya taba kasa abinda nake nufi da kasa ko dai shimfidar ka ko kafet ɗinka ko waye abinda da in fuska ba ka aje fuskar ka inda kake sujada to hannayenka ka aje shi wa idza rafa'a idan ya dago fuskar tashi falyarfa'huma to su ma hannayen sai ya dago su in an je sujada ka aje fuska ka aje hannu in ka dago fuska ka daga hannu hannaye suna sujada irin yadda fuska ke yi wa kana ya atamidu ala kaffaihi idan yayi sujadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana dogara akan hannayen shi ma'ana karfin sa yana dora shi jikin hannayen shi wa yabsutuhuma yana shimfida hannayen nasu amma ba shimfidawa ba a cikin tafin kasa shi tafin hannayen su ne yake shimfiɗawa a ƙasa wa ya zummu a sabi a huma sai ya haɗe ‘yan yatsun hannayen nashi lokacin da yake sujada ya sa tafin hannunsa ƙasa tafukan hannun ya matse su ya haɗe su guri guda wayo wajihu huma ibalal ƙiblaci sai kuma ya fuskantar da su suna fuskantar alƙibla don haka a lokacin sujada ana ajiye hannu tsininsu ya zamanto yana fuskantar alkibla sun hau tafin ƙasa daidai da daidai ba na an matse tsakanin 'yan yatsun ba a buɗa su ba kar su kalli sukurwa kar ɗaya kalli kudu ɗaya kalli arewa lallai gaba ɗaya zamanto suna kallon alkibla wa kana yadda alhuma hazwa mankibaihi in yayi sujadar inda yake ajiye hannayen sahabbai da suka auna wani lokacin in ka kalli ajiyar hannun za ga daidai da saitin kafaɗinsa wani lokacin ita wa hayanan har zuwa uzinaihi suna zuwa daidai da kunnuwan shi da haka a lokacin sujada wani za ga hannun shi baya-baya yake inda ya taɓa saitin kafaɗarsa ko ya saiti da kafaɗar shi sujada ta yi daidai in ya tura su gaba sun yi saiti da kunnuwan shi wannan shi ma sujadarsa ta yi daidai ya ja'aluhu ma hazwa mankibaihi hadisin Abu Dawud da Imam an-Nasa'i hazwa uzunaihi hadisin Abu Dawud da Imam at-Tirmidhi Allah ya samu dace wa kana yumakkinu anfahu wa jabhatahu min al-ardi in yayi sujada yana tabbatar da hancin shi anfahu hancinsa yana tabbatuwa wa jabhatuhu da goshinsa min al-ardi akan ƙasa siffar sujada wadda Allah ya karba take cika sunan sujada dole ne hancinka ya taba ƙasa dole ne goshinka ya taba ƙasa da yawa za ka ga in ana sallah inda za ka kallo ne ga abin tosai dan gohin ne tsot a ƙasa hancin amma ya ɗago to duk wanda ya yi sujada sau dubu goshin yana ƙasa hancin ya ɗaga wannan ba a kirga shi a cikin masu sujada tunda ba a kirga shi cikin masu sujada to kenan ba a kirga shi cikin masallata Allah ba mu ikon kiyayewa dole duk sujada da za ka yi ka tabbatar hancinka yana ƙasa yadda goshinka ya taɓa ƙasa wa qala lil musii'i salatahu ya faɗa ga shi dai almusi a salatahu idan sajadta in kai sujada famakkin lisujudika to ka tabbata a wajen sujadarka za mu ji menene yake da bukata sujada ta tabbata mun faɗi hanci da goshi mun faɗi tafukan hannu mun faɗi fuska ko famakkin lisujudika to ka tabbata a cikin sujadarka wata riwayar idan anta sajadta idan kai sujada fa'amkanta waje haka ko fa'amkin waje haka wa yadaika mai rubuta a naku fa'amkin ko? fa'amkanta? na wafi riwayatin a wata riwayar idan an ta sajatta in kai sujada fa'amkanta waje haka wa yadaika ka tabbatar da fuskarka da hannayenka hatta ya kuma inna kulla azumin minka ila mawdi'ihi har kowane kashi ya tabbata a gurbin da ya tabbata sai karahin magana na na da haka ina ga cire ta hannun kamar shine zai fi ma'ana wallahu ta'ala alam ba samu koma asalin hadisin ba idza anta sajadta idan kai sujada sai ka cire ta'un din fa amkin wajhaka wa yadayka ka tabbatar da hancinka da fuskarka a ƙasa hatta yaquma inna kullu abmin minka har kowane kashi a jikinka ya tabbata ila mawdu'ihi a gurbin da ya dace sai zaman to umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada a dan kuma aka sa ta'un to ana buƙatar wani jawabi ya biyo bayan wannan ta'awun da haka dai wallahu alam a iya zagaye ta kafin a tantance me ya kamata a akan ta ko Allah ya samu dace in na dauki alƙawarin zan bincika wata ke zan iya mantawa a cikin ɗalibai ƴan uwa wani ya kokari ya tantance mana me yayi muhallin ta'awun din Allah ya samu dace wa kana yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata liman la yusibu anfahu min al-ardi ma yusibu al-jabin babu sallah ga duk wanda hancin shi bai samu ma yusibul jabin abinda goshinsa ya samu duk wanda yayi sallah hancinsa ya rasa abinda goshinsa ya samu to babu sallah a gurin shi da haka in kai sallah hancinka ya taba carpet ai goshinka ya taba carpet hancinka bai taba ba babu sallah in kai sallah goshinka yana kan dandamalin da banka hancinka bai taba ba babu sallah inda gohi ya taba hanci ya taba in ba a samu wannan ba babu sallah kuma wata kilkar mutum ya samu rudani ko mutum ya shimfiɗa sallaya hancinsa yana kan sallaya gohinsa yana kan ƙasa sujada ta ko ta yi ba ta yi yau dan kara ce dole in ƙasa ce ƙasa in sallaya ce sallaya ko eh abinda ake nufi dai kawai lalle ya zamanto an samu haɗuwa da ƙasa bi ha'il aw bi ghairi ha'il goshinka yana kan ƙasa hancinka yana kan ƙasa ko goshinka yana kan kafet hancinka yana kan kafet ko goshinka a kan ƙasa hancinka a kan kafet ko hancinka a kan tabarma in dai sun taɓa to sujada ta samu insha Allah ta'ala wa kana yumkinu aidan ko yumakkinu aidan rukubatayhi wa atrafa qadamayhi idan yayi sujada din har wa yau yana tabbatar da gwiwoyin shi a ƙasa gwiwoyin shi guda biyu sai sun taba ƙasa wa a tsarafa ƙadamaihi da tsinin 'yan yatsun ƙafafuwan shi wa ya taƙabilu bi suduri ƙadamaihi yana fuskanta da goshin kafafuwan nashi wa bi atrafi asabi'ihima da kuma tsinin ɗan yatsun kafafuwan alqiblata yana fuskantar alqibla idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujada yanzu ba haka kafafuwa bane ba to idan ya ajje tsinin kafafuwan shi haka bisuduri kadamaihi sai wannan kan tsinin kafafuwan sai manzon Allah ya lankwasa su haka sai zama to su kuma sun juya suna kallon alƙibla nan tudin kafar mu inda kafa ce muka daga ko lokacin da aka yi sujada za ka ga irin daidai nan shi yana iya taba ƙasa in ya taba ƙasa to tsinin kafafuwan ɗan yatsun su kuma ya zama to suna fuskantar alƙibla ban sani ba ko akwai wanda zai iya gwada mana yadda za a iya gani babu abin da za a ga ya fito fili ko amma dai an gane mai ake nufi to shi kenan tsinin ƙafafuwanka da in kai sujada ‘yan yatsunka kar ya zamanto su ne a cake ba ‘yan yatsun ake cakewa ba tudun jikin afarka ne ba na goge kaushi ne yasa ba na sau daga sau na shi gohin ƙafafuwan haka nan ne ake so ya taba ƙasa ‘yan ya taba ƙasa za ga ‘yan yatsun da kansu sun lankwasa in sun lankwasa zai zamanto suna kallon alƙibla wabi a tsarafi a sabi ihima alƙibla wa ya russu a tebaihi sai kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya haɗa digadigansa sai su haɗa guri ɗaya ana buƙatar abubuwa na yanzu guyoyi sun taɓa ƙasa ‘yan yatsu a tsarafi ƙadamaihi tsinin ƙafafuwan shi ya taɓa ‘yan yatsun a juya su su kalli alƙibla sannan digadigan guda biyu sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya haɗe su da ƙafarka ta dama da ƙafarka ta hagu su ake kawowa sai a haɗe a guri ɗaya wannan ita ce siffar sujadar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan kuma kuskure na faruwa musamman a masallatan ahalin sunna idan ka yi sujada haka ji ɗan uwanka yana mai maka ƙafarka mai mu haɗa yawa za ga haka ake yi ko wannan mai ko kafa sai wannan mai ko kafa sai su hade wannan mai ko kafa sai mai ko kafa sai su hade da haka kafarka ta dama tana jikin dan uwanka ta hagu tasa ta hagu tana jikin taka ta dama ko to abinda ake da bukata shi kafarsa daban kai taka daban takan ce ake so diga digan su hade wallahu ta'ala ala wata il fahimta da aka da an yi ne kamar za a to kare ya dan kare shigo da haka mai ko taka mai ko ta sai mu hade sai mu hada shi shigowa abinda ake da bukata takan ita ce ake so a hade su guri guda daya wa ya rusu a kibaihi wa yan rijilaihi duka kafafun guda biyu kafe su ake ba a kwantar da wata a tafiya sujada duka kafafun guda biyu a kafar suke wa amara bihi haka manzon Allah ya yi umarni wa kana yaftahu asabi'ahuma su ɗan yatsun kafa bude su ake yanzu ya ga mana ɗan yatsun hannu haɗe su ake yanzu guda inda kai sujada ka ce kana so ɗan yatsun kafar ka su haɗu za ga an haɗa ka da aiki ko da haka to don karka tafi aiki ka sai to bara in yi kiyasin kafa a hannu tun da an haɗe ‘yan yatsun hannu to ‘yan yatsun kafa ma haɗe su za ka yi to za ka haɗa kanka da aiki sai hutar da ka yi ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ‘yan yatsun kafar a ba zai ke bar su don ka ka haɗa su kamar da ka haɗe na hannu to za ka samu nau'i na mashaƙa da takura a ciki wallahu ta'ala alam Allah sa karatun bai yawa ba an kiyaye abin da muke da bukata goshi ya taho hanci ya taho gwiwoyi guda biyu tsinin kafafuwa ‘yan yatsun su kalli alƙibla a haɗe tsakanin digadigai kafafun suna tsaye ba a matse ‘yan yatsun kafafuwa sai ce fahadihi saba'atu a aba'ili in ka haɗa ka samu gabbai guda bakwai kana sallallahu alaihi wasallama yasjudu alaiha akan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke sujada wata kai zaka tambaya wanne ne gaban guda bakwai sai ce alkaffani akwai tafukan hannu guda biyu tafin dama da tafin hagu dole sai sun taba kasa an shimfida su in kai sujada ka dage su haka kamar irin na kangaru ko to lokacin da ka dage su ka dage sallaka ita ma ka sa ta ajau war rukubatani haka guyoyinka guda biyu dole su ma sai sun zamanto suna ƙasa wal qadamani da tsinin kafafuwa guda biyu nan dai cidin na jikin ɗan yatsun kafafunka dole sai sun taba ƙasa sai ce wal jabahatu wal anfu ko wa- eh, wal jabahatu wal anfu sannan kuma sai goshi da hanci goshi da hanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maida su gaba ne guda daya zamu tadda hadisi kai tsaye sai ce wa qad ja'ala sallallahu alaihi wasallama al udwayn al akhirain manzon Allah ya sa waɗannan gabobin guda biyu go'i ga hanci ka udwin wahid kamar gaba ce kwaya daya fis sujudi a halin sujada haitu kala lokacin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an asjuda an umarni in yi sujada wata riwayar umirna an nasjuda an umarce mu mai sujada ko shi da mala'iku ko shi da al'umashi ala saba'i a'abumin akan kasusuwa guda bakwai sai manzon Allah ya lissafa kasusuwan sai ya ce alal jabahati akan goshi wa ashara ala anfihi sai kuma ya ishara akan hancinsa manzo Allah da yake so nuna maka gaba biyu za ta zama daya sai sai an mun umarni in sujada akan goshi na yanzu wanda ya kalla ina na taba hanci na to haka manzo Allah yi lokacin da yake ambatar goshi sai hannunsa ya taba hanci sai aka gane da goshi da hanci duka sunan su goshi gaba guda ɗaya ce umirtu a sai ce alal jabahati wa ashara bi yadihi ala anfihi wal yadaini da hannaye guda biyu wani lafazin da tafukan hannu guda biyu war rukubataini da guyoyi guda biyu wa atrafal qadamaini da tsinin kafafuwa guda biyu wala nakfutu thiyaba wash-sha'ra kar ya zamanto kuma muna tattare gashi kar ya zamanto muna tattare tufafi idan ka tashi tafiya sujada kar a ganka kana tattare tufafi kar a ganka kana tattare gashi ka saki gashinka za mu tadda mai matsayin sai ka daure gashi a sallah kuma ka saki tufafinka wannan a halin mutum yana sallah ko shi kadai halin da ba za a takura ba misali yanzu mutum yana sallah da babban riga kamar tawa to lokacin da ya tafi tafiya tafiya sujada a halin da rigarsa take kawai tafi haka kar bai ke kokarin kamo rigar haka ya nade ta guri ɗaya ta husu jada manzo Allah ce kar ake tattare tufafi lokacin tafiya wani saboda kar ta sau ƙasa ne ta kwashi datti shi yasa yake tattare tufafin sai manzo Allah ce kar ai haka idan alaka za ka yi sallah in ka tahi tafiya sujada saka ta ta kwashi laka in ka tattare ka samu matsala saboda mai dama guri ne da kake so ka nuna wa Allah da ni da kaya na ba komai bane a gaban to lokacin da kake tattare tufafinka har yanzu siffar kaskancin da ake so a samu a gurinka ba ta samu ba da haka ka saki kayanka ka yi sujada yadda take ka saki kayan gashinka shi ma ya yi sujada ga Allah maɗaukakin sarki sai ce kar a tattare gashi kar a tattare tufafi wa kana ya ƙulu mana Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan sajada la'abdu idan bawa ya yi sujada sajada ma'ahu saba'atu arabin to gabai guda bakwai suna sujada da shi in yayi sujada to gaba bakwai tana sujada tare da shi sake dai fassara shi akan wancan hadisi wajhuhu wa kaffahu wa rukbatahu wa qadamahu wayoyi guda biyu dama ban mu da matsala da su haka kafafuwa guda biyu ban mu da matsala da su tafi guda biyu ban mu da gaba matsala da su sai ya ce fuskar shi wacce ta kunshi hanci a riwayar baya wallahu ta'ala a'lam to wannan kusan siffar da gaban da ake da bukata a sujada su samu kamar sun samu sai kuma hannun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a baya wala nakfutu thiyaba wash-sha'ra ba za mu tattare gashi ba ba za mu kuma tattare tufafi ba ban sani ba ko inda awon da zai haukan mumbar ya gwada mana siffar sujadar mu ga dukkanin siffofin za samu kuma samu ba akwai wanda zai iya hawa na kai su jira ka kalli alƙibla sai ya zama tomu abin da za mu lissafa a bayan ka yake ko? kuma da zai iya ɓarin ne shawara kuke yi ko gurin ba zai samu ba ya yi kaɗan? kawai ka gwada dai mai rikodin yana cewa ban da dariya na sau da za mu kalli su da da shi yanzu ta daga ta fi hannun da ɗanga su yi yana kallo yadda aka ce nan ne kafa ya kafa su ne suka yi su da ya so ka da suna suna kayan an ce gada ba zai iya dunkule su ba saboda ba za su dunkule ba ga wurinsa ga hancinsa ga fuskar shi ko ga goshinsa wannan shi ne abin da ake da bukata a wajen sujada ban samu hoto ba ko ban samu damar ko ban samu gun da za mu iya gwada a aikata ba a gani a sama Allah ya saka da alkhairi ka iya tashi na to yadda ya siffanta da dai jawabin da muka yi da yadda 'yan uwa suke sujada galibi wani ita ce siffar sujada matsala ɗaya ce waɗansu suke samu yana da na faɗa wasu hancinsu bai taɓa ƙasa ita ce kusan sakamaimiyar matsala da ake samu a lokacin sujada to hancin a tabbatar ya taɓa ƙasa kuskuren da ake samu na gaba kuma malam zai mana bayani a gaba to wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune wani ya shigo masallacinsa ya yi sallah sai ya gaya sahabbansa wannan hadisin wa qala fi rajulin salla wa ra'suhu ma'qus manzo Allah ya faɗa dangane da wani mutum da yazo yayi sallah wa ra'suhu ma'qus amma gashin kansa an tattare shi an daure guri ɗaya idan mata suka yi daure ko suka yi kitso galibi za ka ga a bayan su sukan tare kitson sai su daure shi a baya ko ko su sa ribbon sai a tattare gashin a baya sai a daure shi ta yadda mai ba zai ke rawa ba zai ke yawo ba to wani mutum sai shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ga ya tare gashin sa a baya ya daure shi wannan muna magana muna magana masu yin roll gashi ba irin mu ba ko dama mu ba mata inda zai daure ko da kyaure ba zai kamu ba eh to amma za ga wasu ƴan kasashe in suna tafiya za ga sosai yadda gashin su yake zubowa sai kai mamaki to irin waɗannan mutanen sai ya tattara gashinsa sai ya ɗaure da ya tattara ya ɗaure ya zo yi sujada sai manzo Allah ya ga gashin a ɗaure sai ce innama masalu haza misalin wannan mai sallar masalul ladhi yusalli kamar wanda yake sallah ne wa huwa maktufun alhali an dabaibaye hannun shi ko an ɗaura hannun shi irin sujadar da wannan yayi irin sujadar mai ɗauraron hannu ce yanzu misali idan aka kama ɓarawo ba ana mai da hannunsa baya a ɗaure ba wani shi ne maktub to an mai da hannun baya an ɗaure kuma sai aka ce a yi sujada za ta iya samun cikakke sujada kamar da muka lissafa ba za ta samu ba to duk wanda ya Allah ya mai yalwar gashi sai ya ɗaure gashin lokacin da zai sujada irin mutumin da ya sujada ne ba tafukan hannunsa guda biyu tafiya sujadar za a takura yin sujadar ba za ta cika ba kuma Allah ba zai karɓe ta ba na haka to duk wanda Allah ya ma yawar gashi ya saka gashinsa yadda goshinsa zai sujada shi ma gahin ya sujada tunda in kai sujada gahin yana da ayyara haka zai zubo ya sauka ƙasa ko to so ake gashin ya zubo ya sauka ƙasa shi ma inda laka ya kwasa inda ƙasa ya ɗauka inda haki ya ɗauka inda ƙura ya ɗauka yadda goshinka ya sauka shi ma gahinka ya sauka haka ake da bukata a lokacin sujada idan magahin so ake yi sujada shi ma ya zuba ƙasa eh ai zai wahala sai dai zuba a gaban shi in kuma ma ya zuba ma da yana magana in gashin fa zuba ya zama to goshin yana kan gashin dubban matsala kuma ka iya ture gashin goshin ya zauna a ƙasa ai ban matsala a ciki ko ba aiki bane da zai iya bata sallah wa qala aidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abu Dawud da Tirmidhi wa hasanahu sai ce zalika kiflu shaytan wannan gurin sai ce zalika kiflu shaitan wannan mazaunar shaitani ce kamar nirawa ya cire in mutum ya yi sallah ya ɗaure wannan gashin nasa sai ce mai zalika zalika kiflus shaytani ko sai ce wannan gurin mazaunar shaytani idan namiji zai yi sallah ko idan mutum zai yi sallah sai ya tattare gashin sa ya daure shi da ribon sai ya sallah gashin a daure sai manzon Allah ya ce ya wa shedan gurin zama kana sallah kana da kwan shedan kana tsaye donono yana kan gashinka kana sujada donono yana kan gashinka kana ruku'u donono yana kan gashinka ina ta dalika kiflu shaytani wannan gurin mazaunar shaytani ce abin da suke kira al-kiflu idan za a haura kumi balarabe na da ko ba san na yanzu ba daidai inda tozon raƙumi yake akwai wani mayafi da ake sawa a zagaye a gurin ko dai a zagaye tozon a haka ko ya zagaye tozon ya ɗaya jikinsa wannan ita ce siffar yadda ake hawa raƙumi to sai suke kira wannan abin kiflu in suka ce asfaltul ba'ira na dora masa wannan shimfidar na hau sai suka mai da hawa a matsayin kiflu in dai an hau ko a dora abin ko ba a dora ba saboda yau da gobe an gane sai an sa ne ake faɗa to ko ba a sa ba inda aka ce kafalar ba'ira kawai ya hau kan rakumi da shimfidar ko ba shimfidar yau da gobe ta sa kalmar ta koma kamar zama ce da haka to duk wanda ya yi sallah ya kulle gashinsa to mutum ne ko ya ɗaura heɗan ne wannan yawa sheɗan gurin zama dalika kiflu sheɗan ya'ani maƙa'adar sheɗani gurin zama ne yawa sheɗani ya'ani maghraza zafrihi shine gunda yake haɗe kitsan shi to nan gurin ne inda sheɗan yake yi gashin kan ɗan adam lokacin da ya ƙulle shi ko ya kitsa shi ne ake kiran shi azzafru mace in an mata kitso kitsan ana kiran shi azzafru in ta tare gashin ta sassa ribon ana kiran shi azzafru haka in namiji ne mai wani gashi lokacin da ya tare gashinsa a baya ya sa ko kibiya kowa ya haɗe gashin ko ƙusa ya nannaɗa ya soke shi to wannan gurin da ka haɗe nan ne gurin mazaunar shedan musamman a lokacin da kake sallah abinda ake da bukata ko da ka nade in zaka yi sallah to zare daurin ya zamanto gashin ka yana rawa ta yadda in kai sujada zai taba kasa Allah ya sa mu dace wa kana la yaftarishu zira'aihi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujada la yaftarishu zira'aihi baya shimfida tsintsiyar hannunsa a kasa nan tsintsiyar hannun ba ta taba kasa wasu in sun yi sujada za ka ga hannun haka yake in ka zo ka taba jiki za ka ga hannun ya nafe da kasa babu tsakani to manzon Allah baya yi bal kana yarfa'uhuma anil ardi manzon Allah yana daga shi ya bar kasa wayuba'idahuma an jambaihi ya netan su daga jikin hakarkarin shi tsintsiyar hannun ba a shimfiɗa ta a ƙasa sannan ba a kawo ta jikin hakarkari a matse so ake a buɗa ta hatta ya buduwa bayaba ibadaihi har sai hasken hamatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana min wara'ihi daga bayan shi mana idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sujada tunda shi mai jan sallah ne limami kuma galibi tufafin nada ba irin namu bane mayafi ne ake sawa a yafa so lokacin da mutum zai sujada za ga mayafin ai bai rufe hamatar shi to duk wanda yake baya yana ganin hamatar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to haka ake so in kai sujada a buɗa kai ma inda riga a gano hamatarka in ta jike a gani ma in bata jike ba duk za a gani dai na'am ata yabdu wa bayadu ibtaihi min wara'ihi wa hatta law anna buhmatan aradat an tamurra tahta yadayhi marrat yace ka inda za a samu wata yar karamar dabba kamar magi inda za ta zo wucewa ta tsakasan hannun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam za ta wuce ba tare da ta taba ba kaga dagawar kenan ana so a daga ta yi tsawutar da inda yar kyanwa za ta zo ta wuce to za ta wuce ba tare da ta jikinka ba ko a samu wani karamin zomo inda zai wuce to zai wuce ba tare da ya taba hannunka ba ana da bukatar budawar ya zama to tana da tsawo shikenan naga kamar ya kare ana na'am eh hatta walau anna bahmatan aradat an tamurra marrat tahta yadayhi to za ta iya wucewa ta kasan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kana yubaligu fi dhalik a wajen dagawar manzon Allah yana dagawa sosai da ni ne ban saba zai zama to a karatun mu na gaba abinda muka faɗa daidai ubangiji Allah madaukakin sarki amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure ubangiji Allah ya nuna mana kuskuren mu gyara mu aiki da abin da ya dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin kafin karanta tambayoyi ga tambihi guda biyu duk wanda zai ɗauki takalmi in aka ce ya tsaya ya tsaya kusan sati da yawa 'yan uwa suna rasa takalmansu mun yi ɗanin kamawa da haka duk wanda ya je ɗaukan takalmi aka ce ya tsaya in yake tsayawa ne ɓarawo da haka yan agaji za su sa ido in ba su yarda da wanda zai ɗauki takalmi an ce ya tsaya ya tsaya in yana so rufa kansa asiri ba ma so mu kama amma ba ma so a sata an sata sau ɗaya an sata sau biyu an sata sau uku wancan satin wajen mutum biyar suka tafi ba takalmi a kafarsu in an ci gaba tabbas idan mun tashi daga karatu za mu yi addu'a mu nemi Allah ya tsine wa wanda yake ɗauka mana takalma. Da haka wanda ya wuce na baya muna roƙon Allah ya baka damar tuba ka dawo da abin da ka ɗauka. In ka sake ko kuka sake, tabbas za mu roƙi Allah Allah ya kunyata mana ko Allah suna muku asiri. Sannan kuma duk wanda ya je ɗauka in ‘yan agaji suka ce ya bari to ya bari, sai ya jira har sai an fito sannan ya ɗauka. Musamman akwai area da na ba su umarni in an zo ɗaukan takalmi duk darajar kama mun ce ba barawo ne in ka zo ɗauka kawai za a ce yi haƙuri to ka yi haƙuri ɗin in an gama ɗauka ba wanda ya zo sai ka sa kayan ka sai ka yi tafiyarsu dan da ka yi faɗan da ‘yan agaji a samu saɓani a rasa takalmin ka gara ka ba da haɗin kai a daina ɗauke na kowa ko na naira biyar ne aka ɗauke a mutum ya tafi da ƙafan shi wallahi babu daɗi wani kuma za ga kuɗi zai tara ya sai na dubu da ɗari biyar na dubu biyu na dubu uku ya taho ɗaukan karatu a ɗauke masa gaskiya da ciwo wanda suke su ji tsoron Allah su daina sanarwa ta biyu shine tun wancan satin na bada umarni ranar juma'a kayan sautin mu kusan baya fita to na bada umarni an hau an tar da cewa wayoyin da aka yi wayarin gaba ɗaya sun kone ko sun lalace sun murmushi saboda haka ba sa iya kai sawun ɗaya da ya kamata kuma kusan ɗaya ce take aiki ko kwaya biyu da haka na ce ko nawa ya kama su ranta su yi aiki ranar juma'a mun sanar an samu abin da ya kai naira dubu goma ko da ɗari biyar ne su kuma wayoyin da suka siya rol biyu kowace ɗaya naira dubu biyar da ɗari biyar wadda suka yi aikin da ita sannan an kafa da su fifin an yi gyaran su ya kai naira dubu biyu da ɗari biyar da ɗawainiyar kuranga daga ko betex ne suka ɗauko ko daga ina ne sun yi dai ɗawainiya da ita wajen ɗaukowa da maidawa da sauran masu aiki don haka dai ‘yan uwa za su zagaya wanda Allah ya gore musu abin da za su ƙarasa wajen ƙarasa aikin gyaran ana buƙatar ana taimakon Allah ba da ikon taimakawa. da ko kafin mu haɗa tambayoyi wanda Allah ya sa suna da kayan agaji za su iya zagaya ko masu dai ƴan uwa su zagaya ta karɓa abin da Allah ya hore din Allah ba da ikon taimakawa sai tambayoyi za mu karanta abin da ya sawwaka ba lallai bane mu je ƙarshen su wanda yake cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya tambaya ta ita ce kullum idan asuba ta yi ina tashi a makare zan iya yin tahiyatul masjid bayan sallar asubahi ka bari idan rana ta fito sai kai hine gun da yafi dacewa wanda ya rasa ta a lokacin da bai saba rasawa ba wannan shine akan bawa dama ana gama sallar asubahi ya miƙe ya gyara ta assalamu alaikum ina so a ƙara min bayani wajen da ake daga hannu a cikin sallah amin faɗa tafiya kabbara harama ana daga hannu tafiya ruku'u ana daga hannu dagowa daga ruku'u ana daga hannu sauran guraren a hayanan lokaci zuwa lokaci assalamu alaikum malam hukuncin mutumin da yake faɗin niyya a lokacin sallah a bayyane da kuma mutumin da ya bayyana karatu a wajen da ake koyewa wanda ya bayyana niyya yayi kuskure saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko abinda malamai suka tabbatar ita an-niyya mahallu halqal a zuci ake yin niyya wanda kuma ya bayyana karatu abin da ake ɗoya shi kuma ya yi kuskure yana da buƙatar ya yi sujada ba a bi a bayan ya ƙare sallar shi assalamu alaikum allah ya ƙara wa malam fahimta amin malam hukuncin mutumin da ya samu raka'a uku a sallah ta la'asar kuma liman ya yi ba a bi shikenan sai ya miƙe ya ci ko raka'arsa ɗaya bayan ya yi sallama hima sai ya taka ba assalamu alaikum malam me fa'idar bayan ka gama sallah ka yi addu'a kuma ka shafa fuskarka idan an gama sallah ana addu'o'i na ibada wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma ba a shafa fuska a bayan sallah ne ko ba a bayan sallah bane assalamu alaikum malam wata mata ta aiko ce ɗan uwa ta sa ta addu'a Allah ya bata haihuwa muna addu'a ubangiji Allah azurta ki da haihuwar ɗa ko ɗa mai albarka ubangiji Allah ya share hawayen ki sannan akwai wata ma mai neman addu'a ba ta da lafiya Allah ya bata lafiya Allah ya bata lafiya ubangiji Allah ka yaye mata damuwarta da sauran al'ummar musulmi assalamu alaikum malam game da zikirin bayan an dago daga ruku'u shin shi ma zikirin mutum zai yi shi sau ɗaya ne ko zai yi sau da yawa sau ɗaya ake karawa assalamu alaikum Allah kara da lafiya tambaya ta ita ce idan ana kutuba mutum zai iya cewa amin ko kuma idan an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya salati idan gurin addu'a ne zai iya cewa amin idan ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne zai iya mai salati wannan baya bata sallah magana tsakaninsa da wani wani ita ce take bata sallah wani ya daga waya kace masa kai bari ana hudu ba to sallar ka ta baci da kai da shi Allah ya kara ma da lafiya amin malam za a iya yin sallah da sura daya za a iya yi assalamu alaikum rahmatullah malam ni ne muka shiga masallaci wannan doguwar tambaya ce Allah kai mu sati mai zuwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika na'am na na masallaci na